إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmuna wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau na ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 29 ga watan 6 hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 2021 miladiya yau karatu mu bangaren mustarahil tasiru bangaren mustarahil hadis ne yau za mu yi karatu bangaren mustarahul hadis wanda muna karatu cikin littafin tasiru mustarahil hadis na Dr. Mahmud Ahmad Tahan rahimahullahu ta'ala wannan shine zai zama darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi wanda gaban mu ta ƙarshe wanda shi wannan shine littafin da fi kowanne daɗe ba mu karanta shi ba muna cikin as-sahihu mun shiga bayani akan as-sahih a shafi na 26 mun yi darasin farko a cikin wannan mun karanta ta'arifin abin da ake nufi da as-sahih sannan muka zo muka yi ta'arifin sharhu ta'arif sharhin ta'arifi sannan muka karanta shurutuhu sharuɗan hadisi sahihi sannan muka zo gaba ta hudu misaluhu misalin hadisi sahihi sannan muka zo gaba ta biyar hukmuhu hukuncin hadisi sahihi sannan muka zo gaba ta shida almuradu bi qawlihim haza hadisun sahihun me suke nufi malaman hadisi idan suka ce wannan hadisi ne sahihi au haza hadisun ghairu sahih me suke nufi mun yi bayanin wannan muka zo gaba ta shida hal yujzamu fi isnadin annahu asahhul asanid mutlaqan shin ana iya yankewa a tabbatar game da wani isnadi a ce wannan isnadin shine mafi ingancin isnadai gaba daya mun yi wannan magana sannan muka zo muka karanta gaba ta takwas ma huwa awwalu musannafin fi sahihi mujarrad wani littafi ne farkon wanda aka fara wallafawa wato wanda yake kunshe da hadisai sai hai zalla to ita ce gaban karshe da muka karanta yau zamu tashi gaba ta tara al-kalamu ala mustadrakil hakim wa sahihi ibn khuzaimah wa sahihi ibn hibban magana akan musadrak na Imam al-Hakim da kuma Sahih ibn Khuzaima da kuma Sahih ibn Hibban me ya kawo magana akan su saboda gabar karshe da muka tsaya tana da alaka da matashiyar idan muka manta ba a can gaban karshe da muka tsaya a faqara ta ha da yake cewa aina najdu baqiyat al-ahadith as-sahiha allati fatat al-Bukhari wa Muslima ina za mu samu sauran hadisai ingantattu wanda bukhari da muslim bai su kawo su ba sai ce najiduha fil kutub al mu'tamada fil kutub al mu'tamada al mashhura al mu'tamida al mashhura za mu same su a cikin al kutub litatafai al mu'tamada bi fathi ta al mu'tamada wanda aka dogara da su al mashhura wanda suke shahararru yace ka sahih ibn huzaima kamar sahih ibn huzaima wa sahih ibn hibban da kuma sahih ibn hibban wa mustadrak al-hakim kaga inda ambatan su yazo da kuma mustadrak al-hakim wa sunan al-arba'a da as-sunan al-arba'a da sunan abu daud tirmizi nasa'i ibn majah duk a cikin su ana samun hadisai sahihi wa sunan wa sunan ad-darqutni da kuma sunan na ad-darqutni wal baihaqi da kuma sunan al-baihaqi wa ghayriha da wasu littattafai wanda ba wannan ba duk ana iya samun hadisi sahihai ko hadisai sahihai a ciki wanda bukhari da muslim ba su kawo ba sai ce wala yakfi wujudul hadisi fi hazihi kutub sai dai baya wadatarwa dan an samu hadisi a cikin wa'annan littattafan wato a ce hadisi ne sahihi kawai dan kaga hadisi a cikin mustadrak ko ka gan shi a cikin sahih ibn huzaima ko sahih ibn hibban ko ka gan shi a cikin sunan al-arba'a ka ce masa sahihi bal la budda min at-tansisi ala sihhatihi dole sai an tabbatar da ingancinsa in banda bukhari da muslim su kadai ne wanda in an ga hadisi a cikin su kai tsaye kawai sahihi ne amma sauran dan kaga hadisi a ciki to wannan ba shi yake tabbatar da cewa sahihi bane sai an nassanta cewa sahihi ne yace illa fi kitabi man sharata al-iktisara ala ikhraj as-sahih sai fa a cikin littafin wanda ya sanya sharadin zai takaita akan hadisi sahihi akwai malaman da za su fara rubuta littattafansu sun sa sharadin cewa ba za su kawo wani hadisi ba sai sahihi yace ka sahihi ibn huzaima kamar sahihi ibn huzaima ya sa sharadin inganci amma duk da haka an samu wasu hadisai a cikinsa wanda ba su inganta ba haka sahih ibn hibban haka imam al-hakim a cikin al-mustadrak duka sun sa sharadin za su kawo hadisai ingantattu a cikin littafansu ya zanto duk hadisin da za su kawo ingantacce ne da shi mustadrak ya ce zai riski abin da bukhari da muslim ba su kawo ba kuma ya cika sharadin su ba su kawo shi ba to kaga ashe in hadisi ya cika sharadin bukhari da muslim ingantacce ne amma duk da haka an samu hadisai wanda ba su inganta ba a cikin wa'annan littattafai kamar da malam zai yi bayani to wannan shi kawo maganar alkalamu ala mustadrak al-hakimi wa sahihi wa sahihi ibn huzaima wa sahihi ibn hibban ina fata an gane an gane alaka yana da alaka ne da abin da ya wuce yace a na farko mustadrak al-hakim mustadrak na imam al-hakim ana ce masa al-mustadraku ala sahihaini ya ce zai rubuta shi ya riski abin da bukhari da muslim suka bari wanda ya kamata a ce sun kawo shi amma ba su kawo shi ba kamar wani cin gyara ne a gare su wannan hadisin ya cika sharaɗinsu amma ba su kawo ba amma abinda muka faɗa a baya daman ba su yi sharaɗin za su kawo duk wani hadisi da ya inganta ba ba su ce haka ba da shi kuma sai ya bibiye su wanda shi alhakim sunansa abu abdullah abu abdullah muhammad bin abdullah bin alhakim an da saburi an haife shi a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya ya rasu a shekara ta ɗari hudu da biyar to wannan littafi na shi al-mustadrak ala sahihaini malaje huwa kitabun dakhmun min kutubil hadis babban littafi ne daga cikin littattafan hadisi ذكر مؤلفه فيه الاحاديث الصحيحه mawallafin sa wanda shine Imam al-Hakim ya ambaci hadisai ingantattu da yawa a cikin sa ya ambaci hadisai ingantattu a cikin sa allati ala sharti shaykhaini wanda suka zo suka cika sharaɗin Bukhari da Muslim aw ala sharti ahdihima ko wanda suka cika sharaɗin ɗaya daga cikin su ko Bukhari ko Muslim walam yukharrijahu amma ba su fitar da su a littafan su ba to shi kuma sai ya bibi irin wannan hadisan sai ya tattara su sai ya littafi sai ya sa masa al-mustadrak ala sahihaini kama zakara al-ahadith as-sahiha indahu kamar yanda kuma bayan wannan ya ambaci wasu hadisai ingantattu a wajensa wanda shine yake ganin su ingantattu an gane a wajensa shi wa zakara ko walam takun ala sharti wahidin minhuma wanda kuma ba su kasance akan sharaɗin ɗaya daga cikinsu ba wa illam takun ala sharti wahidin minhuma ko da ko ba su kasance akan sharaɗin ɗaya daga cikinsu ba ko da ko ba su kasance ba inda ya inganta a wajensa to kuma shi ma zai kawo shi mana ya kawo wasu hadisai a cikin wannan littafi wanda ba su cika sharaɗin bukhari da muslim ko ba su cika sharaɗin ɗaya daga cikinsu ba to duk ya kawo su ko da ko ba su cika sharaɗinsu ba amma dai ya kawo su a cikin littafinsa amma amana ta ilimi idan ya kawo su sai ya yi ta'abiri shi ne ma ce mu'abbaran an habi an naha sahihatul isnad idan ya kawo sai ya yi ta'abiri cewa wa'annan hadisan isnadin su ingantacce ne kaga baya jingina wa bukhari da muslim tunda ba su cika sharaɗinsu ba amma sai ya ce a wa'innan hadisan su ma isnadansu ingantattu ne mana a wajensa wa rubama zakar ba'd al-ahadith allati lam tasiha yaso da dama ya ambaci wasu hadisan da basu inganta ba kuma a cikin littafin lakinnahu nabbaha alaiha amma saboda amana ta ilimi ya fadakar akan su ya fadakar akan su an gane wa huwa mutasahilun fi tashih kuma shi mutum ne wanda yake yin sakaci wajen ingantawa yana da sakaci wajen inganta yana cikin malamai masu sakaci wajen inganta hadisi da idan hakim ya inganta ba a dogara ba a dogaro da da ingantawarsa sai an bi diddigi an tabbatar don yana da tasahuli yana da sakaci da haka fayan bagi an yi tatabba'a ya kamata a bibi wato abin da hakim ya inganta wa yi hukama ala a hadisihi sannan a yi hukunci akan hadisansa bima ya liku bi haliha da abin da ya dace da halinsu haka in ya inganta to za a bibi ingantawarsa sai a yi wa hadisansa hukunci da abin da ya dace in abin da ya faɗa haka ne sai a tabbatar in kuma an samu kuskure kuma sai a tabbatar da kuskura sai ya ce walƙad tatabba'ahu zahabi walƙad tatabba'ahu zahabi shamsuddin az-zahabi ya bibiyi hadisansa zahabi ya biyo bayansa ne shi zahabi ya rayu ne a karni na bakwai an haife shi a shekara ta 673 ya rasu a shekara ta 748 to ya zo ya bi hadisansa ya ɗauki wannan littafi al-mustadrak sai bibi wa'annan hadisan da imam al-hakim ya kawo wa hakama ala aksari a hadisihi bima ya liku bi haliha sai hukunci akan yawa yawan hadisansa da ya kawo a cikin wannan littafi da abin da ya dace da halinsu shi yasa sai kaga in kana karanta littattafai idan aka kawo hadisi aka ce rawahul hakim fil mustadrak sai kaga a hashiya an ce wafaqahu zahabi kuna ganin ana kawo wannan wa wafaqahu zahabi imamu zahabi ya masa muwafaqa akai to zahabi da ya zo shi ba duka hadisan ba ya yi hukunci a kansu wasu hadisan ya yi masa muwafaka cewa eh sun cika sharaɗin bukhari da muslim wasu kuma sai ya shiru bai ce komi ba a kansu wasu kuma ya khalafa masa ya saba masa ya ce ba su cika ba abin da ya faɗa anan ba haka bane wasu kuma sai ya muwafaka da shi wasu kuma ya shiru bai ce komi ba to shine malai ce wala yazalu alkitabu bi hajatin ila tatabbu'in wa inayatu har yanzu wannan littafin na al-mustadrak yana da buƙatar wato yana da bukatuwa zuwa ga a sake bibiyarsa a kuma kula da shi har yanzu yana da wannan bukatar sai ya lamba kasa ya ce ya tatabba'ul ana a hunar muhaƙiƙ ɗaya daga cikin 'yan uwanmu muhaƙiƙai al-muhaƙiƙun fadilatu sheikh al-doktor mahmud almira ya ce an samu wani ɗaya daga cikin 'yan uwanmu mai suna fadilatu sheikh al-doktor mahmud almira yana bibiyar a hadisar kitab a halin yanzu yana nan yana bi lokacin da malam yake magana wataƙila yanzu an gama rubuta littafin yana nan yana bibiyar hadisan da suka zo a wannan littafin allati lam yahkum alaiha zahabi bi shay wanda zahabi bai yi hukuncin komai akan su ba yayi shiru akan su yana nan yana bibiyar su wa yahkumu alaiha bima yaliqu bi haliha yana musu hukunci da abin da ya dace da halin su walahu niyyatun fi tab'i al-mustadrak ba'da hadha al-juhd yana da niyyar ya sake buga littafin mustadrak al-mustadrak bayan ya gama wannan kokarin nasa yace fa jazahullahu anil muslimina khaira Allah ya saka masa da alkhairi to wannan shine sahihu shine mustadrakul hakim sannan ba sahihu ibn hibban sai sahihu ibn hibban yace hadha al-kitabu tartibuhu muhtarab shi wannan littafi tartibin sa akan babubbuka abane da aka kirkire shi daga baya falaysa mutarattaban alal abuwabi wala alal masanid mai shi bai rattaba shi ba akan babubuka babin kaza babin kaza an gane ko wanda ya wallafa shi shi na sunansa ibn hibban asalin sunansa muhammad bin hibban albusti da na masa alkuna da abu hatim an fashe a shekara ta 270 ya rasu a shekara ta 354 ya tattara hadisan kuma ya tattara su wato da akan tsarin hadisan da suka ci karo da juna su ne yake kawowa hadisan da suka inganta wanda suka ci karo a zahiri wanda in ka kalli a zahiri zaga kama sun ci karo yayi kama da al-mushkil mushkilul asar wanda malamai suke kawowa wani hadisi ya ci karo da wannan sai su yi hukunci akan ga mafita kamar mushkil asar na wannan na imam tahawi to shi ma ya kawo shi da wannan amma shi bai kamar bai bai yin hukunci sai dai kawai ya kawo hadisan wanda in kaga zahirin su kamar suna mu'arada kamar ya haka ne don ya yi wani aikin da in wani ya zo daga baya kenan za a shi kuma zai hau kai ya yi aiki ya yi hukunci to amma bai rattaba su ba akan babubbuka ko kuma alal masanid ko kuma ya tattara su akan tsari na musnad kamar musnad shine wanda ake tattara hadisan kowane sahabi wuri daya to bai kuma gina su akan wannan tsarin ba yace wali hadha asammahu at-taqasim wal anwa shi yasa ya kira shi da suna at-taqasim wal anwa wale ce walkashfu alal hadisi min kitabihi hadha asir naka kuranye wani hadisi daga wannan littafi nasa abu ne da yake da wahala jiddan yana da wahala sosai bai kawo shi akan tsarin babubuka ko masanid ba wa qad rattabahu ba'd al-mutaakhirin sai dai aka samu wasu daga cikin yan baya wanda suka biyo baya malamai su suka zo suka yi aiki sai suka jera shi suka yi masa babubuka yayi lamba kasa yace huwa al-amiru ala ad-din huwa al-amiru ala ad-din abul hasan ali bin bilibban sunansa sunansa kenan ala ud-din lakabinsa ne abul hasan al-kunyarsa ce sunansa ali bin bilibban almutawaffa wanda ya rasu a sanat shekara ta 739 ko wace wasu miya tartiba wasamma tartibahu al-ihsan fi taqrib ibn hibban sai kira wannan tartibi nashi da suna al-ihsan fi taqrib ibn hibban to kaga shine ya masa babubuka wa musannifuhu to shi ma mawallafin littafin sahihu ibn hibban mutasahilun fil hukm shi ma yana da sakaci wajen hukunci akan hadisi mutasahilun fil hukumi alal hadisi bis siha wajen yin hukunci akan hadisi ya ce hadisi wannan ingantacce ne shi ma yana da sakaci lakinnahu aqallu tasahulan min al hakim sai da yafi hakim dama dama mun gane ko yafi hakim dama dama yace ka duba tadribur rawi juz'i na farko shafi na 109 jim na uku sahih ibn khuzaima sai sahih ibn khuzaima shi kuma malamin ibn hibban ne malamin ibn hibban ne sunansa muhammad ibn ishaq bin huzaima alkunyarsa abubakar annai saburi an haife shi a shekara ta 223 ya rasu a shekara ta 311 shi ya rubuta littafi shi ma ana ce masa sayi ibn huzaima ya ce huwa a'la martabatin min sayi ibn hibban wanda martabansa ta fi ɗaukaka akan sayi ibn hibban yanzu kaga in ka duba jerin da malam yayi ya fara da mafi rauni sai mai bin sa sai abin nan kamata a ce an fara da sahih ibn huzaima tunda ya fi su inganci sai a biyo bayan sa da sai sahih ibn hibban sai kuma a zo karshe mustadrakul hakim amma kuma sai akasa ba mu san meye hikimar ba an fahimta haka shi duk ya fi su li shiddati tahrihi saboda shi yana da tsananin kirdado hatta annahu yatawaqqafu fi tashihi li adna kalamin fil isnad har ma ya kasance yana yin tawakkufi wajen ingantawa saboda wata 'yan magana kaɗan da aka yi game da isnadin hadisi to sai ya yi shiru ya yi tawakkufi ya ke inganta shi daga yana da takatsantsan shi yana da takatsantsan to wannan su ne wato da tafe guda uku wanda duka masu su sun yi sharaɗin za su kawo hadisai sahihai a ciki amma ajizanci na ɗan adam aka samu sahihan sun zo da yawa kan amma an samu wasu wanda ba su inganta ba an fahimta فقرة تقوما يتي المستخرجات على الصحيحين واتو حديثا دا أكي واتو أكا واتو لتتفند أكي سو أكن سارنا المستخرج مستخرجات على الصحيحين أكا تي مستخرج مالا زي زي مكو بياني أكن مي أكي نفي دا مستخرج شيني واني مالي زي زوي بددجين واني littafin hadisi da wani ya rubuta idan ya zo sai ya kawo hadisan ciki su zai kawo amma tare da wani isnadi daban isnadai daban wanda ba isnadan da malamin ya kawo ba kun gane nashi isnadai na daban to sai a kira shi al-mustakhraj ala ala littafi kaza wanda ba a samu dai an yi wasu littattafai irin wannan ba imman da bukhari da muslim bisa ga abin da na sani to akwai irin wannan littattafan sai ce a mawdu'uhu mawdu'ul mustakhraj yanda wato mawdu'in sa yanda suke yin sa هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث ما ولا في اللتافي زوزو يدكوان اللتافي دقل تتفان حديثي فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب sai fitar da hadisan wannan littafin da wasu isnadai nashi na kansa ba ta hanyar da mai littafin ya bi ba ta hanyar da mai littafin ya koro isnadan hadisan ba shi zai koro nashi isnadin daban kuma zuwa ga wannan hadisin dai fa yajtami'u ma'ahu fi shaykhihi aw man fawqahu to sai ya hadu tare da mai littafin a malamin mai littafin ko malamin malamin sa sai su hadu ana to wannan aikin an yi shi akan littafin littafan nan guda biyu Bukhari da Muslim wanda ban san wani littafi da aka yi wannan aikin ba in ban da su ta'iwa akwai amma ba sani ba yace ba ashharul mukharrajati ala sahihaini to mafi mustakharajati ashharul mustakharajati ala sahihaini mafi shaharar wato al mustakharajat littattafai da ake musu irin wannan tsarin akan bukhari da muslim na farko akwai al-mustakhraj li abubakar al-ismaili alal bukhari wani ana ce masa abubakar al-ismaili ya yi mustakhraj alal bukhari sannan na biyu akwai al-mustakhraj li abi awana al-asfarayini ala muslim shi ma ya al-mustakhraj ala sahihi muslim an gane ko sannan akwai al-mustakhraj li abi nu'aym al-asbahani ala kullum minhum shi kuma yayi ba kowanne daga cikin biyu yayi musu mustakhraj irin wannan sai ka zo ka kawo hadisan da suke ciki su din ne dai amma da wani isnadi daban wanda ba su mai littafin ya kawo ba mun gane sai ce jim halil tazama ashabul mustakhrajat mustakhrajat fiha muwafaqata sahihaini fil alfaz shin wanda suka yi wa'annan littattafai mustakhrajat sun lazumta cewa za su yi muwafaka da bukhari da muslim a wajen lafazin hadisin hatta lafazin da bukhari ya kawo su ma shi za su kawo sun lazumta wa kansu wannan mala ya ce a lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfaz wanda suka wallafa wani littattafai na mustakhrajat ba su lazumta ba su lazumta cewa za su yi muwafaka da bukhari da muslim akan lafazin hadisan ba mun gane ko ya zama yanda bukhari ya kawo lafazin haka za su kawo ko yanda muslim ya kawo haka za su kawo ba su lazumta wannan ba me yasa li'annahum innama yarwuna al-alfaz allati wasalathum min tariqi shuyukhihim saboda su za su ruwaito lafazan da suka iso musu ne ta hanyar malaman su ta yi wa dan samu sabani kadan da lafazin bukhari لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ shi yasa aka dan samu bambanci kadan a wani sashi na lafuzza sai a samu nan lafazin ya dan bambamta da na bukhari ko muslim ko a samu karin wata kalma ko a samu karin cikon hadisin ko kuma a samu ragin wata kalma da ta zo a bukhari a nan ba ta zo ba an samu an ta samun wannan ku gane wannan saboda su za su kawo shi ne da lafazin da ya zo daga malaman su wa kadhalika ma akhrajahu al-mu'allifun al-qudama to haka abinda mawallafa littafan hadisin nan na dadaddu na da suka fitar wanda suka wallafa littattafai fi tasanifihim al-mustaqilla a wajen littattafansu da suka wallafa masu cin gashin kansu kalbai haƙi kamar imamul bai haƙi wal bagawi wa shibhihima da ire-irensu ƙa'ilina idan suka wallafa sai su ce rawahul bukhari au muslim in sun kawo hadisi sai su ce rawahul bukhari au rawahu muslim sai ce faqad waqa fi ba'dihi tafawutun fil ma'na su ma dai an samu wato bambanci ya ya abku a wani sashi na ma'anar hadisan da suka kawo bai haƙi zai kawo ce rawahu bukhari ko rawahu muslim amma in ka duba sai ka ga dan samu bambanci a wajen lafazi wato ko tafawutun fil ma'ana a wajen ma'ana wa fil alfaz a samu kuma bambanci a wajen lafuzza duk da sun jingina wa bukhari sun ce rawahu bukhari ko muslim amma fa muraduhum min qawlihim rawahu bukhari wa muslim abinda suke nufi da fadar su rawahu bukhari wa muslim annahuma rawaya annahuma rawaya aslahu ma'ana su biyun sun ruwaito asalin hadisin ko da bai zo da wannan lafazin ba amma sun ruwaito asalinsa kun gane wannan to haka suke cewa da haka kenan ba su lazumta cewa za su kawo asalin lafazin da bukhari ya kawo ko muslim ba amma za su kawo asalin da hadisin da shi bukhari ya kawo shi da muslim amma da wani isnadi daban kuma su kawo shi da wani isnadi daban wani lokacin sai a dan samu bambancin lafuzza ko ma'ana tunda in lafazi ya canza to ta iya canzawar lafazin ta kawo canzawar ma'ana ana iya samun irin wannan to a duk lokacin da aka samu cin karo tsakanin ruwayar su da ruwayar bukhari ko ruwayar su da ruwayar muslim ya zama an samu cin karo to ana gabatar da ta bukhari akan tasu kun gane ko ana gabatar da ta bukhari in an samu cin karo shi bukhari ya kawo shi da wani lafazi su kuma sai suka kawo shi da wani lafazi daban wanda kuma an samu cin karo da juna tsakani to ana gabatar da na bukhari ko muslim akan nasu ina fatan kun fahimta dal hal ya juzu an nanqula minha hadisan wa na'dhuhu ilayhima shin yana halatta mu nakalto hadisi daga cikin wa'annan littattafai al-mustakhrajat ko kuma mu nakalto shi daga baihaqi wal baghawi cikin wanda suka jingina wa bukhari da muslim hadisin in sun kawo hadisan idan suka kawo shin muna iya nakalto hadisi daga cikin wa'annan littattafan kai tsaye ba fa daga cikin Bukhari da Muslim a daga cikin wa'annan littafan wa na'azuhu ilaihi ma mu jingina wa Bukhari da Muslim su mu dauko hadisi a cikin al-mustakhraj na abubakar al-ismaili mu ce rawahul bukhari yana yi mu faɗi haka ko mu ɗauko daga cikin al-mustakhraj na abu awana mu jingina wa muslim mu ce rawahul muslim shin yana yiwa mu yi haka mala yace bina'an alama taqaddama gini akan abin da ya gabata fala yajuzu li shakhsin an yanqula min al-mustakhrajati baya halatta ga wani mutum ya nakalto hadisi daga cikin wani littafi wani mustakhraj awil kutubil mazkura ko kuma littattafan da muka ambata anifan littattafan da muka ambata dazu irin littafin bai haƙi wal bagawi ya nakalto hadisan wani hadisi wa ya ƙula sannan ya ce rawahul bukhari au muslim ya ce bukhari ko muslim suka rawaito shi baya halatta ya haka illa bi ahdi amraini sai da ɗayan al'amura guda biyu sai da ɗayan al'amura guda biyu duk da sun ce wannan hadisin sun fitar da shi bukhari ya kawo shi amma su ma sun kawo shi da wani isnadi suka yi mustakhraj ala bukhari ko ala sahih muslim ko ala mustakhraj ala sahihaini to amma idan ka ɗauko hadisi daga wannan mustakhraj din kai tsaye ba za ka jingina wa bukhari shi ba ko muslim ko ka jingina musu duka biyun sai da ɗayan al'amura guda biyu na farko an yuqabila al-hadith bi riwayatihima bi riwayatihima sai ka gwara hadisin da ruwayar bukhari da muslim sai ka ɗauko hadisin sai ka haɗa da ruwayar bukhari in kaga sun yi daidai to nan kana iya faɗa an gane ko aw ya kula sahibul mustakhraj ko kuma shi wanda yayi littafin mustakhraj din aw al musannif ko kuma wanda ya sannafa littafin yace akhrajahu bi lafzihi sun fitar da hadisin da lafazin sa da wannan lafazin da na kawo to wannan dan kace bukhari ya rawaito shi ko muslim ba wani matsala ko da wani ya ji ya duba bukhari haka zai ganshi ba wani bambanci mun gane ha fawaidul mustakhrajat ala sahihaini to me fa'idar mustakhrajat ala sahihaini me fa'idar mutum yazo yi wannan aikin mun san dai ba a banza ba za su yi akwai fa'ida to me fa'idar yace lil mustakhrajat ala sahihaini fawaidu kathira mustakhraj akan bukhari da muslim suna da fa'idodi da yawa to qadibul ashara da fa'idodin sun yi kusa kai goma zakara hasuyuti fi tadribihi imam suyudi ya ambace su a cikin littafin sa tadribur rawi juz'i na farko shafi na 150 zuwa na 115 zuwa na 116 ya ambaci amfanin mustakharajat fa'idodin su har kusan guda goma mala yace wa ilayka ahamma ahammahuma ko ilayka ahammaha karbi ga mafi muhimmanci nan daga ciki na farko ulul isnad suna yin haka dan a samu fa'ida ta daukakar isnadi isnadi ya zama madaukaki mun san mun karanta a baikuniya duk hadisin da mazajensa suka yi karanci a cikin isnadinsa ya fi ɗaukaka mai baikuniya cewa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu zaka alladhi qad nazala duk hadisin da mazajensa suka yi karanci a samu misali ba zai wuce mutum uku hudu biyar zuwa manzon Allah da wanda kuma sai da aka samu mutum takwas zuwa manzon Allah to wanda ya zo da mutum biyar ya fi ɗaukaka an gane wancan kuma ya zama nazil saboda in an samu mutane kaɗan to an fi sa ran a samu dabut sannan kuma a samu amintuwa daga samun kuskure mun gane to fa'ida ta, ta mustakhraj fa'ida ta farko ana samun ulul isnadi yace li'anna li'anna musannif al-mustakhraj domin wanda zai wallafa littafin mustakhraj لو روى حديثا من طريق البخاري ده زي رويته حديثي تهنيت البخاري رويته مثلا على المثال لوقع لوقع انزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج to da hadisin zai kasance mafi ƙasa ta fuskar daraja wato an gane ko daga hadisin da zai kawo a cikin mustakhraj in a cikin mustakhraj ne isnadin zai ɗaukaka amma in ya bi hanyar da bukhari ya rawaito shi to isnadin zai sauka ƙasa an gane to kawo shi a cikin mustakhraj zai fi bawa hadisin karfi ya zama ali a mako ya zama nazir tunda in yace in ya rawato daga bukhari shi ya zama kari a cikin isnadin tunda bukhari ya fitar da hadisin misali a kaddara bukhari yana da malamai guda biyar zuwa ga manzon Allah shi idan ya zo yace bukhari bukhari ya bamu labari misali kaga shi ya zama kari a cikin isnadin inda mutum biyar ne shi malamin da ya mustakhraj din ya karu kun gane ko isnadin hadisin ya kara tsawo kenan to wannan shine wannan shine fa'ida ta farko fa'ida ta biyu az-ziyadatu fi qadri sahihi wato ƙari wajen fito da gwargwadon matsayin shi ingantaccen littafin wato a sahih din wanda za a yi wa za a yi wa wannan din mustakhraj din ko bukharin ko muslim ko duka biyu to ana ƙara ƙara masa daraja ne in aka yi masa mustakhraj to an ƙara masa daraja lima yaqa'u min alfazin za'idatin wa tatimmatin fi ba'd al saboda abinda zai abku na wasu lafuzza ƙari da za a samu da kuma cikon wasu hadisai da su ba su kawo su cikakkun su ba tun da lokacin bukhari zai kawo hadisi muhallu shahid kawai inda zai kawo shi ne a babin arola iya abin da ta yawa hadisin yana da tsawo to sai ya kawo shi iya abin da yake da bukata wanda zai yi istishhadi da shi sai ya kawo shi iya na sauran ba zai kawo shi ba to mai mustakhraj idan ya zo zai kawo shi cikakken sa kun gane ko to sai zama an samu fa'ida ƙarin fa'ida wadda ba a same ta a can ba ko kuma ya kawo shi da wani lafazi wanda bai zo a nan ba to kaga wannan duka wasu ƙarin fa'idodi ne sannan na uku alquwwatu bi kasrati turuqi ƙarawa hadisi ƙarfi ta hanyar samun hanyoyi da yawa hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa sannan mun san hadisin da ya zo ta hanyoyi da yawa darajar su ba ɗaya bane wanda ya zo ta hanya guda ɗaya shine gharib wanda ya zo ta hanyoyi guda biyu shine aziz wanda ya zo ta hanyoyi uku abin da ya sama shine mai shine al-mashhur mun faɗe su a baya to kaga an samu karin wata hanya wanda kuma zai kara wa hadisin daraja kun gane ko yace wa fa'idatu hat tarjihu inda mu'arada to fa'idar samun hanyoyi da yawa shine yin tarjihi idan an samu cin karo da juna hadisin da yazo da hanyoyi da yawa kaga shi za a rinjayar akan wanda hanyoyinsa suka yi kadan in an samu cin karo to kaga nan ma akwai fa'ida malaman da suka yi suka wallafa littattafai mustakharajat ko kuma littattafan hadisi aka samu cin karo da juna to za a duba wanne ya fi karfi to wajen duba karfin har da yawan isnadi ana dubawa to wannan fa'idodi guda uku ma ya kawo akwai sauran fa'idodin idan mutum ya koma tadribin rawi na imam suyudi zai ga sauran fa'idodin da ya kawo a shafin da muka ambata na goma sha ɗaya ma huwal mahkumu bi sihhatihi mimma rawahu shaykhani shin wani hadisi ne ake yin hukunci da ingancin sa kai tsaye daga cikin abin da bukhari da muslim suka rawaito yace marra bina anna al-bukhari anna al-bukhari wa muslima ya gabata a baya cewa bukhari da muslim lam yudkhila fi sahihihi ma illa ma sahha illa ma sahha inda kwantawa kai kasa bacci ne kiji lam yudkhila fi sahihihi ma illa ma sahha ya tabbata a aminna marra bina ya gabata gare mu cewa bukhari da muslim lam yudkhila fi sahihi ma illa ma sahha ba su shigar da wani hadisi a cikin littattafan su ingantattun nan guda biyu ba sai abin da ya inganta wa anna al ummata talaqqat kitabaihi ma bil qabul kuma al umma sun karbi littattafan su hannu biyu fa ma hiya al ahadithul mahkum bi sihhatiha to wani hadisai ne za a yi musu hukunci cewa ingantattu ne wallati talaqqat hal ummatu bil qabuli waɗanda al'umma suka karɓe su hannu biyu ya tara me kake gani tambaya ce والجواب أمسى يجي هو أن ما رواياه أن ما رواياه بالإسناد المتصل دك حديث ده بخاري ده مسلم سكر روتوش لإسناد متصل وهو محكوم بصحته وأن كيس إذاك يحكمش ده إنجنشنسا وأما ما حذف منه وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر أما حديث ده أك شاري أفرقون إسناد سجان كسا أك شاري راوي ديا كوراوي سمد ديا wa yusamma al-mu'allaq wanda ake kiransa al-mu'allaq wanda bayanin sa zai zo gaba wa huwa fil bukhari kasir fil bukhari kathirun wanda ya zo a cikin bukhari da yawa irin wannan hadisin mu'allaq ya zo a bukhari da yawa lakinnahu fi tarajim al-abwab wa muqaddimatiha irin wannan hadisan mu'allaqai wanda bukhari zai kawo shi ba tare da ya ambaci malamin sa ba ko kuma ya share ma mutum biyu daga daga gare shi sai ya tsallaka can ya ambaci wani misali ya ambaci nafi' ko ya ambaci ibn umar haka ya share malaman sa ko wasu ma mutum biyu sai ya kawo shi mu'allaq bukhari ya kawo shi da yawa a littafin sai ya ce lakinnahu fi tarajim al-abwab sai dai yakan kawo su ne a wajen tarjamar babi idan zai kulla babi wa muqaddimati hada muqaddimar babi sai ya kawo hadisi wala yujadu shay'un minhu fi sulb al-abwab al-batta ba a samun irin wannan hadisin a tsakiyar babi ko a cikin babi sai in a matashiyar babin ne mun gane wannan to yakan kawo su bai kawo su a cikin littafin domin ba yana kawo su bane a matsayin ruwaya yana kawo su ne a matsayin abin nan wata fa'ida ta fiqihu tunda kaga bukhari malamin fikihu ne bayan malamin hadisi malamin fikihu ne farko dan asalin sa dan masabar shafi'iyya ne to amma kuma malamai suna cewa yana da ijtihadin sa daban wanda yana da nashi ijtihadi daban wanda ciki ya saba wa a'immatul arba'a ya saba wa Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bai yi mazhaba tashi ta kansa ba har ma suna cewa watakila inda ya rayu da yawa da tsawo da sai ya yi mazhaba tashi ta kansa bai rubuta wani littafi da yake nuna ya yi mazhaba mai cin gashin kanta ba amma kuma a cikin littafi zan kana karanta za ga yana da ijtihadi nashi na kansa haka idan zai kulla babi to sai ya kulla babi da irin yana iya kulla shi da wa'annan hadisai wanda suke mu'allakai in ta'abirin ya inganta kun gane ko zai iya zai iya kulla saboda fa'ida ta ta fiqhu amma ba wai na kawo shi bane a matsayin ruwaya kun gane shi kuma ibn hajar da yazo yayi wa littafin sharhi fathul bari kuma duk sai ya wassala su wani hadisi sai isar sai sai wassala isnadin sa to shi bukhari yana kawo su saboda ba su cika sharadin sa ba ba su cika sharadin sa ba shi sa bai kawo su a cikin asalin littafin sai dai a abin nan a tarjama ta babi a nan yake kawo su saboda ba su cika sharaɗinsa ba kun gane wannan amma fi muslim amma a cikin sahih muslim fa laysa fihi min dhalika illa hadithun wahid babu irin wannan sai hadisi guda ɗaya lak fi babu tayammum wanda ya kawo a babin tayammama lam yasilhu wanda bai isar da isnadinsa ba bai sadar da isnadinsa fi mawdi'in akhar a wani guri na daban to fa hukumuhu hukuncin irin wannan hadisin idan sun kawo shi kama ya ce kamar haka ne yadda zai zo din nan a na farko فما كان منه بصيغة الجزم وند يزو ده صيغة تجزم كقال كمر شي بخاري يشي قال كو كو مسلم وأمر وذكر يا يا يا بعد أمرني يا أنبتي كذا ده صيغة تجزم فهو حكم بصحته عن المضاف إليه تو wannan قال din da yace wannan kamar hukunci ne yake da ingancin hadisin zuwa ga wanda aka raba wa shi zuwa ga wanda ya jingina wa hadisin ya ce ƙala nafi to ya inganta zuwa ga nafi in ya ce an gane ko yawwa in ya ce ƙala fulan to ya inganta zuwa ga wannan da ya jingina wa shi in ya kawo shi da siga ta jazm ba wa ma lam yakun fihi jazm amma wanda bai kawo shi da siga siga ta jazm bai kawo shi da siga ta tamridi ka ruwiya kamar ce an ruwaito wa yuzkaru ana ambatuwa wa yuhka ana hakaituwa wa ruwiya an ruwaito wa zukira an ambatu to falaisa fihi hukumun bi sihhatihi an al-mudaf ilayh to a ciki babu hukunci da yake nuna ingancin sa zuwa ga wanda ya raba wa shi wa ma'a zalika falaisa fihi hadithun wahid falaisa fihi hadithun wahid amma tare da haka babu da'ifi a ciki hatta wanda ya kawo shi da siga ta tamridi din babu da'ifi a ciki an gane ko babu da'ifi a ciki sai dai kawai wanda ya sauka daga martaba ta sahihi kamar a ce hasan ne ko hasanul ghairi amma babu da'ifi a ciki لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح saboda ya shigar da shi a littafin da aka kira shi da suna sahihi haka bayan da za a yi sa hadisi da'ifi sai dai in ya kawo shi da siga ta tamridi to ba za mu masa hukunci cewa sahihi bane yawa sai dai mu masa wani hukunci ko hasan ko hasanul li ghairi wannan kenan martaba ta sha biyu maratibus sahih matakan hadisai sahihi wannan zamu tafi da su da gaggawa matakan hadisai sahihi marra bina ya gabata a gare mu anna ba'd ulama wasu daga cikin malamai zakaru asahha al-asani indahum sun ambaci mafiya ingancin isnadai a wajen su wanda mun kawo maganganu daban-daban a baya wanda suka ambaci kowane malami yana ganin ga isnadin da yafi inganci a wajen sa to fa bina'an ala dhalik to gini akan wannan wa ala tamakkuni baqi shuruti shuruti sihha kuma tare da tabbatar da sauran sharuɗan inganci da muka sani sharuɗan nan guda biyar na inganci yumkinu an yuqala to zai yi mu ce ko zai yi a ce inda lil hadisi sahihi maratib hadisi ingantacci yana da matakansa za a samu hadisai dukan su ingantattu ne amma martaba wani ta fi ta wani wani ya fi wani ta fuskar martaba ya ce a ni nau bai sa ba a fa'a'ala maratibihi mafi ɗaukakar matakan hadisai hadisai ingantattu ya ce can nashi an sa salasa to salasan ne amma munan ba a saba ba matsala mu tafi a haka ba laifi bane kan mu cinye lokaci a fa a'la maratibihi mafi daukakar matakan hadisai sahihi ma kana marwiyan bi isnadin min asahi al-asanid shine hadisin da aka rawaito shi da wani isnadi wanda yake daga cikin mafiya ingancin isnadan nan da malamai suka ambata wanda muka ambato a baya duk hadisin da ya zo da ɗaya daga cikin wannan isnadan to shine mafi ɗaukaka ka malik an nafi an ibn umar kamar wanda ya zo ta hanyar malik an nafi an ibn umar kaga wannan dukkan su a imma ne imamu malik imam ne haka imamu nafi malik imam ne cikin tabi'ut tabi'i nafi imam ne cikin cikin tabi'ai abin da ibn umar imam ne a cikin sahabbai haka isnadin yana da yana da karfi kenan ba na biyu wa duna zalika martabatan wanda bai kai wannan martaba ba shine ma kana marwiyan min tariqi rijalin wanda aka rawaito ta hanyar wasu mazaje hum adna min rijal isnad al-awwal wanda martaba su bata kai mazajen da suka zo a isnadin farko ba karwayati hammad bin salama an thabit an anas kamar ruwayar wannan wannan isnadin hammad bin salama an thabit an anas kaga martaba su bata kai ta waɗancan da muka ambata ba Malik Annafi an Ibn Umar jim na uku wa duna zalika rutbatan wanda kuma bai kai wannan shi matakin matakin sa bai kai na wannan ba ma kana min ruwayati man tahaqqaqat fihi adna ma yasduqu alaihi wasfu thiqa shine wanda aka ruwaito ta hanyar ruwayar wanda aka wanda sifar siqa take gaskatuwa akan sa ko mafi kankantar sifa ta siqa wanda mafi kankancin abin da zaka sifata shi da shi kace masa siqa to duk wanda aka rawaito hadisi isnadi da da wa'annan marwaita a ciki to shi kuma bai kai wancan martaba ba ta cika riwayatu suhail bin abi salih an abi an abihi an abi huraira kamar riwayar suhail bin abi salih daga babansa daga abi huraira daga martaban su bata kai ta hammad bin salama an thabit an anas ba an gane martabar wa'annan wannan isnadin to haka zaka dauka sai haka mutum zai zai zai dauka wajen wajen nuna fifiko tsakanin isnadai yace wa yaltahiqu bi hadhihi bi hadhihi tafasil za mu riskar da wa'annan tafasil din da muka yi taqsimul hadith sahih karkasuwar hadisi sahihi ila sab'i maratib zuwa matakai guda bakwai wannan ta fuskar littattafai ne shi kuma wannan idan kuka lura wancan da muka wuce ta fuskar marwaita ne ƙarfin marwaita kun gane ko to anan ne aka samu wa'annan martabobin guda uku wanda malam ya ambata to shi kuma wannan ta fuskar littattafan da hadisan suka zo a ciki to su ma za mu riskar da wancan akan wannan wahiya wanda su ne na farko mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim wa huwa a'la a'la al-maratib hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaki wajen rawaito shi wannan shine wanda yake da martaba mafi daukaka musamman a samu isnadin sa yazo daga daga Malik an-Nafi an Ibn Umar kaga nurun ala nur kenan wannan shine wanda yake da martaba mafi daukaka na biyu thumma man farada bihi al-Bukhari sai wanda Bukhari ya kadaita da shi thumma man farada bihi Muslim na uku sai wanda Muslim ya kadaita da shi na hudu thumma ma kana ala shartihima wa lam yukharrijahu sai hadisin da yazo akan sharadin Bukhari da Muslim amma ba su fitar da shi a littafansu ba wanda imam al-hakim ya yi al-mustadrak a kansu kun gane ko musamman wanda zahabi ya masa muwafaka to su ne kuma suke bin na muslim wajen karfi summa ma kana ala shart al-bukhari wa lam yukharrijhu domin bukhari da bai kawo su ba ko muslim ba wai dan ba su san da su bane ta iwa kai da kai mustakhraj a kabibi littafin bukhari kai kai mustakhraj ala ala al-bukhari ko ala muslim ko ala sahihaini ta'iwa wannan isnadin da ka gani muslim ma ya san shi ko bukhari ma ya san da wannan isnadin amma bai kawo shi bane saboda wanda ya kawo din yafi naka kun gane ko bai kawo shi ba to haka wajen mustadrak din wanda bukhari ya cika sharadin bukhari da muslim ba su fitar da shi ba summa ma kana ala shartil bukhari wa lam yukharrijhu sai kuma wanda yazo akan sharadin bukhari ba tare da ya fitar da shi ba summa ma kana ala sharti muslim wa lam yukharrijhu sai kuma wanda yazo akan sharadin muslim bai fitar da shi ba shine yake da mataki na nawa na shida sannan mataki na bakwai suma ma sahha inda ghairihima min al-a'imma wanda ya inganta a wajen wasu wanda ba Bukhari da Muslim ba cikin limaman hadisi kabn Huzaima wa Ibn Hibban kamar Ibn Huzaima da Ibn Hibban malam yakun ala shartihima matakar bai kasance akan sharadin Bukhari da Muslim ba amma kuma ya inganta ya cika sharuɗin ingancin nan guda biyar awwalu has sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yashizza aw ya aw yu'al يرويه عضل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله matakar ya cika wannan sharuɗan to ko da bai cika sharuɗan Bukhari da Muslim ba to sai zama hadisi ingantacce amma kuma shi ne yake da martaba ta ƙasa yawwa ta ƙasa to me sharaɗin bukhari da muslim din me sharaɗin nasu ƙari akan waɗannan sharuɗa guda biyar wanda ake cewa wanda ya cika sharaɗin bukhari da muslim malam yace lam yufsihi shaykhani ala sharatin sharatahu aw ayyanahu ziyadatan ala shurut al-muttafaq alayha muttafaq alayha fi sahih bukhari da muslim busu fito sarari sun faɗi wani sharaɗi da suka sanya shi ko suka ayyana shi ba ƙari akan sharuɗan da aka yi ittifaki akan su guda biyar ɗin nan kun gane ko ba su fito sun ce mu ga sharaɗin mu kaza kaza wanda zai zama ƙari akan wanda ake da su guda biyar ɗin nan ba su faɗi haka ba lakin albahithina min ulama sai dai masu bincike cikin malamai zahara lahum min at-tatabbi wal istiqra'i li asalibihima ya bayyana a gare su ta hanyar bin diddigi da bibiyar da bibiyar salon da suke kawo hadisi malamai da suka biyo bayan su to sai ya bayyana a gare su ma zannahu kullum minhum annahu shartuhuma aw shartu wahid minhuma wanda suka yi zaton cewa wannan sharadin su ne ko sharadin ɗaya daga cikin su ne misali sun bi diddigi sun gano bukhari baya kawo hadisi sai wanda sai hadisan sai mutanen da suka hadu sun yi zamani guda kuma sun taba haduwa mun faɗi wannan a cikin baikuniya wanda shi ya fifita hadisansa akan na muslim shi kuma muslim sharaɗinsa in dai sun yi zamani ɗaya to ba ba buƙatar ya san sun taɓa haɗuwa ko ba su taɓa haɗuwa ba in dai sun yi zamani ɗaya to zai rawato hadisan zai rawato hadisansu in dai sika ne amintattu ne to kuma sun yi zamani ɗaya kaga ba wani matsala akan wannan amma shi bukhari sai suka gano duk hadisin da zai kawo bayan an yi zamani ɗaya kuma sai an tabbatar da haɗuwarsu su sai ya tabbatar da haduwarsu sun taba haduwa ko a kufa ko a basara ko kaza sai kawo to wannan sharuɗin ba zamana ne ba suka suka ce ga sharuɗin mu ƙari akan waɗancan guda biyar a ta hanyar bin diddigi ne aka gano su sai ake jingina musu waɗannan sharuɗin kun gane to wannan kenan sai malai nace wa ahsanu ma qila fi zalik mafi kyan abin da aka faɗa game da wannan annal murad bi sharti shaykhaini aw ahdima abin da ake nufi da sharuɗin bukhari da muslim ko sharuɗin ɗaya daga cikin su shine an yakuna alhadisu marwiyan min tariqi rijalil kitabaini aw ahdihima yace mafi kyan abin da aka faɗa na sharadin su shine ya kasance hadisan da zaka ruwaito a mustadrak ɗinka ko kuma a mustakhraj ɗinka ko a littafinka wanda kake son ka ce ya cika sharadin bukhari ko muslim to ya kasance ka ruwaito shi ta hanyar mazajen da shi bukharin ko muslim ya ruwaito yake ruwaito hadisi a cikin littattafansu ka rawaito shi ta hanyar mazajensu ma'a mura'ati kayfiyatin lati iltazama ash-shaykhani fi riwaya fi riwayati anhu tare da kuma lura da kaifiyar da su Bukhari da Muslim suka bi wajen rawaito hadisan daga gare su wace kaifiya suka bi to kai ma ka bi wannan kaifiyar mun gane in Bukhari ne ya sharɗanta sai sun haɗu kamar baya wato yakan kawo in an bi diddigi sai a gano duk hadisin da ya kawo wanda suka wanda ya karba daga wancan sun taba haduwa shi kuma muslim ba ruwan shi da wannan ko sun taba haduwa ko ba su taba haduwa ba zai ruwaito to idan kai ma ka bi wannan salan kuma ka kawo mazajen da su suka kawo a cikin littattafan su to wannan shine mafi kyan abin da aka faɗa game da sharadin bukhari da muslim gabobi guda biyu ga sunan gajeru da su zamu karasa ma'ana qaulihim muttafaqun alaihi me ma'anar fadar su malaman hadisi suke cewa muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi sun yi ittifaki akai sun hadu akai yace idza qala ulama idza qala ulama al hadis idan malaman hadisi suka ce muttafaqun alaihi wannan hadisin muttafaqun alaihi sun hadu akan sa fa muraduhum ittifaqu shaykhaini abinda suke nufi haduwar bukhari da muslim ittifaqin bukhari da muslim ai ittifaqu shaykhaini ala sihhatihi haduwar bukhari da muslim akan ingancinsa haka suke nufi lattifaqul umma ba wai ittifaqin al'umma ba yace illa annabna salah sai dai ibnu salah shi ma wani babban malamin hadisi ne malamin fiqh wanda ya rawa a karni na bakwai an haife shi a shekara ta 577 ya rasu a shekara ta 643 shi yana cewa qala yana cewa lakin al-ittifaq lakin al-ittifaq lakin lakin ittifaq al-ummati alayhi lazimun min dhalik wa hasilun ma'ahu sai dai ittifaqin al-umma ma shi ma ana lazumtawa a ce muttafaqun alaihi wa hasilun ma'ahu kuma yana tabbatuwa tare da ittifaqin bukhari da muslim shi ma in al'umma sun yi ittifaqi akan hadisi ana iya muttafaqun alaihi a wajen ibn salah لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول saboda haduwar al'umma akan karbar abin da suka yi ittifaki a kansa akan abin da bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa wajen karba al'umma sun yi ittifaki wajen karbar abin da bukhari da muslim suka yi ittifaki a kai da zaran an ce bukhari da muslim sun yi ittifaki akan hadisi to za ga al'umma sun karbe shi hannu biyu in banda waɗanda suka yi shuzuzi irin yan shi'a da mu'tazila da sauran ba a lissafi da su mun gane wannan to shi ma koda al'umma in suka yi ittifaki a wato muttafaqun alaihi a wajen ibnu salah al'umma ta yi ittifaki akai tare da ittifakin bukhari da muslim faqara ta karshe hal yushtaratu fi sahihi ita ta sha biyar hal yushtaratu fi sahihi an yakuna azizan shin dole ne hadisi kafin a ce sahihi ne dole sai ya zama aziz dole sai ya zama yana da isnadai guda biyu sannan a iya ce masa sahihi malam ya ce as-sahihu magana mafi inganci kenan akwai wata magana wadda bata kai wannan inganci ba amma mafi inganci annahu la yushtaratu fi sahihi an yakuna azizan ba a sanya sharadi game da ingancin hadisi ko hadisi ingantacce ya zama aziz ya zama dole sai in yana da isnadi biyu sannan zai zama ingantacce ba a sanya ba a sanya wannan a matsayin sharadi bi ma'ana an yakuna lahu isnadani shine da ma'anar ya zama hadisin yana da isnadai guda biyu لأنه يوجد في الصحيحين سبودا أنا سامو أبو خالد مسلم وغيرهما دا وصل تتفهم حديثي أحاديث صحيحة وهي غريبة سامو حديثي صحيحي كما غريبي أنغاني حديثي يزمو غريب ما إسنادي قد أدي كوي وانا مكا أنبتا أبايا أنا أنا سامو أبو خالد مسلم كمان حديثي إنما الأعمال بالنيات da haka abin da ake lura da shi shine tawaffur shurut tawaffur shurutul khamsa sharuɗan nan guda biyar dai su cika ko da isnadi guda ɗaya ne gare shi ƙwallon ƙwal inda ya cika wa'annan sharuɗan guda biyar to za a yi masa hukunci cewa sahihi ne wannan shine magana mafi inganci wa za'ama ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun riya sun riya wa za'ama zalika wa za'ama ba'dul ulama zalika wasu daga cikin malamai sun riya wannan sun ce dole sai in ya zama aziz kafin ya zama ingantacce yace ka abi ali al-jubba'i al-mu'tazili kamar abi ali aljubba'i wanda malamin mu'tazila ne an gane ko wanda abul hasan al-ash'ari ya balle daga a hannun shi ya kwankwadi mu'tazilanci daga baya kuma ya balle ya kafa aqidar ash'ariya wal hakim haka imamul hakim sun tafi akan cewa dole sai hadisi ya zama aziz sana ake masa hukunci da cewa ingantacce ne yace wa qauluhum haza wannan magana tasu khilafu mattafaqat alaihi al-umma ya sabawa abinda al'umma suke ittifaki akan sa haka wancan abinda al'umma suke ittifaki akan sa shine magana mafi inganci to sai mu yi hakuri mu yau mun tsawaita mun wuce lokaci amma watakila hakan ba zai ta maimaituwa ba wannan littafin mun dade ba mu yi karatun sa bane muka dan yi qara'i muka dan yi qara'i shi yasa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله